أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتمنا وأن اللوكة زام كرنتا ديوان سير القلب na Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. A shi wannan diwanin Sairul Kalbi shi ne diwani na ƙarshe a cikin wannan dawawin wannan Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Kuma yana daga cikin diwanin da yake da wani irin tsari na ban mamaki. Har ma wasu daga cikin masana suka ce yadda waɗannan kasidin suke a cikin wannan diwani a jere. shehu ibrahim radiyallahu ta'ala nahu da kansa shi ya jera su a haka daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan saboda haka diwanin sayarwar kalbi za ka ga kasancewarsa diwani ne na ƙarshe za ka ga baitoci da yawa suna nuna shehu radiyallahu ta'ala nahu yana ban kwana ne da wannan duniyar sannan kuma za ka ga yawanci tafiye-tafiyensa ne a ciki tafiye-tafiyensa musamman na aikin haji da duniya da ya ta zagawa wajen yin da'awa kiran bayin Allah zuwa ga Allah. Eh kuma diwanin sayarul kalbi show ya masa wani irin zuri yadda kusan kowane harafi yana da yana da alaka da wani. Kamar yadda in ka ɗauki harful alifi sai ka ji ya ce a ɗaifun sara am anna rabbiya yammama mawaɗina khairin nasi lissairi sammama. Eh in ka ji show ya ce a ɗaifun sara shin mafarki ne yake zuwa mun? am anna rakbiya ko kuma ba mafarki nake ba ayari na ne yamma ma suke nufa mawaɗina khairin nasu fiyayyen wuraren fiyayyen mutane samma ma wanda sun dage lissai ga yin tafiya kaga harafi na farko abin da yake magana kenan in ka duba harafi na biyu kuma sai ka ja ce maka bale eh haka ne inna hazi ardu daha muhammadi ai wannan gurin ai kasar annabi ne sallallahu alaihi wasallam kaga farkon harafi na biyu ya baka amsar da ta zo a farkon harafi na farko bale anna an inna hazi ardu daha muhammadi eh haka ne wannan kasa ce ta annabi daha mai suna muhammadu sai ya fara baka misali fa zaka aqiqun ga aqiqu wadul aqiq zaka sal'un ga sal'u sunan wani dutse ne wa garqadu ga kuma garqadu shine baqiul garqad makabarta ta sahabbai kaga ya baka amsa wa za uhudun nan fa uhudu ne haza quba'un wannan quba ne wa baina zawa zaka tsakanin nan da can maradul munhamin na wuri ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kaiwa da komowa muhammadu mai suna muhammadu kaga kasida ta biyu sai ta baka amsa akan wancan a daifin sara to kaga kasida ta uku kuma ta harful jim sai take gaya maka cewa ah to ai tunda an zo madina me aka zo yi kabar ka tambaye shi to tunda ka zo me ka zo yi sai ka ji zai gaya maka jama'ata wajudan haibatan wa jalala wa absartu min za bahjatan wa jamala tun da yazo abin da yazo yazo ya gaishe da annabi ya masa kirari sai ka jira cewa jama'ata wajudan ya rasulullahi ka tara kyauta haibatan jama'ata wajudan ya rasulullahi ka tattara duk wani abin da Allah yake bawa bayin Allah ya baka shine jama'ata wajudan ka tattara duk abin da Allah yake bawa bayin Allah haibatan Allah ya baka kwarjini wa jalala da girma wa absartu shi yace ni ma na ga min za daga wannan bahajatan kyau wa jamala bahajatan kyau ko kace kayatarwa wa jamala da kuma kyau kaga to za ka ga haka suke tafiya to kaga dama in masoyi zo yana gaishe da masoyinsa yana kirari to in soyayya ta kai soyayya ai ana yin kuka ko to sai shi a gaba yake ce maka dumu'un kharaqraqil lidaini tubarhinu ala sidiki shauqi baina malwaqat mawhin dumu'un wannan wani irin hawaye ne yake zuba idona karakaraqil lujaini kai ka ce narkakkiyar zinare da azurfa tubarhinu wannan hawayen da kaga yana zuba a idanuna tubarhinu shine hujja ala sidiki shauki cewa soyayya ta ta gaskiya ne baina malwaqat mawhin ga kuma a lokaci ne tsakiyar dare wannan kukan da kaga waɗannan baitocin kowane farkon harafi kai ka ce waɗannan baitocin ma gaba ɗaya su ma harafi ne guda a'a to wannan wata iriyar kuka kake da sauran sai a gaba sai ce ta maka huwal hibbu ibrahim wannan masoyin annabi ne ibrahim dan kaga yana kuka da da tsakiyar dare to kar kai mamaki huwal hibbu ibrahim kaga kasida ta gaba kenan shi wannan masoyi na ibrahim karja a zairin da yazo ziyara li ahmad khairal aramina yazo ziyara ne wa annabi ahmadu fiyayyen mutane wa shakira kuma yana gode wa annabi to kaga nan da yace huwal karja a zairan in ka tafi kasida ta gaba farkon kasida ta gaba sai ga yana baka amsa wa in sa'alu qad zurtumul qarma aqiban wa hal athafu zuwara minhu wa mawahiba wa in sa'alu idan suka yi tambaya qad zurtumul qarma kun ziyarci wannan babban shugaba ɗin sadauki aƙiban wanda yake a ƙarshen wahala a tafi zuwara shin masu ziyara sun samu wani abu ne minhu a gurin sa mawahi baya ba su kyauta to kasida ta gaba sai ta ce maka zamani wa umri lam aral baita kaliya kalaliya wa mi baita daha musafiya haka har habaniya khairin nasi birra to haka in ka dauki duk farkon kasida ka dauka har ƙarshen za ga kowace kasida tana da alaka da yar uwarta saboda haka wasu daga cikin masana suka ce shobran da kansa ya ajiye wannan kasidin a wannan tsari saboda haka a wannan ita ce a shimfiɗa kenan a gurguje shi ya ce a ɗaifin sara'am anna rakbi ya yammama mawaɗina kairin na silisairi sammama a ɗaifin sara shin mafarki ne ya zo min am anna rakbiya ko kuma ba mafarki nake bane da gaske ne ido na biyu anna rakbiya cewa ayarina ne yamma ma suka nufi mawaɗina wuraren kairin nasu fiyayyen mutane samma ma suka dage lissai daga tafiya shi ma nan kairi e, kairin nasu raɗin da kisra ya fi kyau a haka e, kuma mutane da Allah kar su kar su yi mamaki ko su damu in gyare-gyaren haka da suke cikin diwanin bugunmu na gida yanayin bugu ne yanayin rubutu ne kasan masu rubutu su sun ji masu magana sun ce hannun marubuci wai makaho ne a wajen rubutu ne kasan wani lokacin zuciya ta kan ɗauka amma jika masu kwafa ne ba wai shehu ibrahim ne radiyallahu ta'ala anhu da kansa a ya rubuta a haka ba a'a shehu radiyallahu ta'ala anhu ba a taɓa samunsa a ce yana karya wata ka'ida ta larabci ba tun daga yarintarsa har ya bar duniya wayar shehu ibrahim ta ƙarshe mutum ya je tambaya akwai baitocin shehu bara radiyallahu ta'ala na ƙarshe wanda a wayar tarho ma yayi da shi da wani daga cikin masoyansa ne yace yace shehu in kayi wafati zan maka marsiya zan maka kasida ta ta ta marsiya shine kasida ta nuna alhini kamar ta ta'aziyya da nuna tausayi shehu yace to nima in ka riga ni nima zan maka shehu radiyallahu ta'ala yana kan gadan asibiti lokacin ma zai rasu aka bugo waya aka bugo tarho lokacin tarho ma mai zare aka ce ya rasu shehu radiyallahu anhu tarho ya karba ya masa marsiya ta waya amma wannan marsiyar da ya masa ta waya ba a same ta ta saba wa ka'idar larabci ba bata saba wa ka'idar balaga ba bata saba wa ka'idar nahau ba bata saba wa ka'idar tasrifi ba bata saba wa ka'idar arudi ba ba a samu al'ilal wazzihafat sun shiga cikin ta ba to yaya kake gani wanda yake gadan asibiti zai rasu ya yi waka ba a samu ya saba ka'idar larabci ba sai kuma da lafiyarsa yake yawo a ba sho bara ne radiyallahu ta'ala ya wannan ba eh kuma su ma wanda suka rubutun diwanin duk da gyare-gyaren da suke ciki ba kushe musu ake ba eh gaskiya sun yi kokari kuma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi kuma ma Allah ma ya saka musu eh warai ko lalle kan a jika yanayin rubutu ne shi yasa a tsari na karatu na zamani akwai abin da suke kiransa manhajut tahqiq manhajut tahqiq akwai tsari ne yana daga cikin ayyuka masu mungun wahala shine tahqiqi duk littafin da ka sani ana masa tahqiqi saboda alqur'ani shi kadai ne shi kadai ne alqur'ani zai zama wancan ya kwafa wancan ya kwafa ba a samu gyarawa amma ko shi kansa alqur'anin ka samu bugun qur'ani namu na gida irin wanda ake rubuta shi da hannu ka gani malamanmu muna tare da malamanmu kanikawa ne na alkur'ani Allah saka musu da alkhairi muna muna alfahari da su kanikawa ne na alkur'ani bakaniki ne yawancin su kanikawa ne za ga qur'ani na hannu baya rabuwa da gyara har ma suna da wani kirari da suke faɗa suke cewa wai alkur'ani gonar gyada ne ka san gonan aka shuka gyada bayan gyada ta yi komin rani in dai zaka zo ka kwakwala to in Allah da sai ka ga wani gyara ai sai ka samu gyada ko guda ɗaya ne ah har damana ta dawo man aka yi ruwa sai wata ta fito sunanta gyauro saboda me duk kwakwallar ka sai ka bar wata to yawanci haka rubutun hannu yake duk da haka ga kokarin gyara shi to wani in yazo sai ya ga wani gyaran eh kuma wannan bayanan na cewa sun gajiya bane Allah saka musu da alkhairi kuma wannan karatun kafin na fara daga cikin manya-manyan malaman mu jagorori in ce masa yawanci bidiyo ne bugun mu na gida akwai yan abubuwa haka na dan na dan gyare-gyare haka na alƙalami in ce masa kawai na yi karatun a haka kawai ko kuma in na ga gyaran an karar da 'yan uwa watakila wani ya gyara ya ce min duk inda ka ga akwai gyara wanda kuskure ne na alƙalami na rubutun hannu ne ya ce ka faɗa wa 'yan uwa ɗin sai ba laifi wanda ya amince sai ya gyara eh amma ba wai shobaran ne ya ɓata ba kuma suwa ba wai sun gaza ba ne kawai haka dai al'ada ta ilimi take dama ana ta haƙiƙi wa littattafai za a gani manhaji ne ma fanni ne na ilimi ma mai zaman kansa wanda yake da mungun wahala wanda yake da mungun wahala sai jarumin gaske ke iya yin takiki ga wahala ta jiki da lokaci kuma ga kashe kuɗi ga kashe kuɗi in za ka yi takikin littafi za ka nemi kofin sa da yawa ka nemi wancan kofin ka nemi wancan kofin ka nemi wancan kofin ka haɗa hannunka wannan kofin da ke hannunka sai aka karanta shi ka karanta shi a jiya jiya Profesa Umar Sani Fage yake gaya mana, jiyan nan yake gaya mana a biyu ke, ya ce wani ma in zai yi ta hakiki in ya ɗauki littafi kwafi ɗaya ya ce wani sai ya biya shi sau dubu, ya ɗauko wani kwafin shi ma ya biya shi, ya ɗauko wani kwafin ya biya shi, ya ɗauko wani kwafin shi ma ya karanta shi sosai sai ka zo ka fara majar su kuma, ka fara haɗa su. Kaga wannan kwafin me aka rubuta wancan me aka rubuta ta ina aka samu bambanci. in an samu bambanci ta can bugun ya ce kaza can ya ce kaza to sai ka dawo kuma ka ga wanne ne ya fi zama daidai wannan shi ma fanni ne gaskiya na ilimi mai zaman kansa wanda a amukanmu ma misali mu ɗalibai ma yan jarirai in za mu magana akan hanyoyin da ake bi wajen tantance karatu za ga maganganu ne masu tsawo amma ma jarirai kenan ba kuma a wajen malamai ba shehu ya ce a ɗaifin sara shin mafarki ne yake zuwa min am anna rakbiya ko kuma ba mafarki nake bane da gaske ne ayari na ne yamma ma suka nufi mawaɗi na kairin nasi wuraren fiyayyen mutane samma ma suka dage lissai daga yin tafiya fahal ya tura anni uniqu bi babihi wa amshi bi ta'dibin lidaha musallima fahal ya tura ya ku jama'a anni cewa ni ne kaga nan wasu sun ce inni wasu sun ce anni anni din yafi kyau fahal ya tura anni shin fahal ya tura ya ku jama'a annini ne uniku na durkusa bi babihi a kofar annabi sallallahu alaihi wasallam wa amshi bi ta'dibin nake tafiya cikin ladabi li daha ga annabi musallima nake masa sallama shin wai ni ne gani nazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam nazo ina tafiya cikin ladabi ina annabi sallallahu alaihi wasallam sallama unaji aminallahi kazi nasirrihi wa mu'di zawil faqati kanzan wa maghnama unaji aminallahi kazina sirrihi wa ma'udi zawil faqati kanzan wa magnama unaji ina ganawa da aminallahi amintaccen Allah kazina sirrihi wanda shine mai ajiyar sirrin Allah eh duk wani abu na Allah in kana nema to gurin sa zaka je wa ma'udi zawil faqati shi yake bawa ma'abota faqati talauci shine faqa wa mu'udi zawil faqati shi yake ba wa ma'abota talauci kanzan wata iriyar taska wa magnama da ganima duk mutum in zai maka kyauta to zai duba yanayin ka ne wani ka dauki naira goma ma ka bashi murna zai yi wani ka dauki dubu goma ka bashi murna zai yi wani sai ka bashi dubu goma to annabi sallallahu alaihi wasallam in zai ba mutum kyauta baya duba yanayin sa zawul faqati ma'abocin talauci wanda bashi da cin yau ballanta na gobe sai annabi ya bashi biloniyas biliyoyin kuɗi eh shine wai udi zawil faqati wannan baitin ba karamin yabo bane eh talaka wanda bashi da komai ka dauki biliyoyin kuɗi ka bashi wai udi zawil faqati annabi yana bawa ma abota talauci kanzan taskawa magnama da ganima eh unadi hiba hal mudahamun haminna muhammadan ataka kadimun sha ibul faudi mu'dima ata unadihi ina kiran annabi sallallahu alaihi wasallam daha ina ce masa ya daha munhaminna ina ce masa ya munhaminna muhammadan ya mai suna muhammadu ataka kadimun ga masoyinka ya zo mai maka hidima ya zo sha'ibul faudi wanda duk sajansa ya yi furfura ma'udima kuma ba shi da komai a azkuru hali am kafaka fa innama takarramta li min qablu ma kunta mulzama eh ma kunta mulzama shehu radiyallahu ta'ala anhu yace a azkur hali ya rasulullah shin na ambaci halin da nake ciki nace a ban kaza a bani kaza a bani kaza am kafaka ko kuma kawai tunda ka san abin da nake nema am kafaka ko kuma kawai sanin da kai da yanayin da nake ciki ma ya ishe ka ba sai na faɗa ba fa inna ma takarramta li haƙiƙa ya rasulullahi abin da ka karrama ni da shi ka bani min qabulu tun kafin wannan lokacin ma kunta mulzama eh ma kunta ta eh ma kunta ban kas eh ma kunta ya rasulullahi baka kasance ba mulzama ana lazumta maka wannan abin a ce sai ka ba abin da ka ban tun dama ba fa ni nace ka bani ba saboda haka yanzu ma tunda ina ban wurin bin wasu ina neman wasu abubuwa to kai ka fi sanin me ya kamata ka ban akan ni na ce a bani kaza eh shine a azkuru hali shin na ambaci halin da nake ciki am ka faka ko kuma ya ishe ka ma sanin halin da kai da nake ciki fa inna ma haqiqa fa inna ma takarramta li haqiqa ya rasulullahi abinda ka bani min qablu tun kafin wannan lokacin ma kunta ba kasance mulzama an lazumta maka ba dai amma ilzami an ce ka bani kaza ka bani kaza ne ka bani kaga wanda ya baka tun baka san akwai abin ba to kaga ai shi yafi cancanta kuma ya baka abin da wataƙila in zaka roƙa ma ka roƙi ƙasa da haka makarimu ahlil judi fi ka tajamma'at faqad ishta askan nasi bal dumta akrama eh makarimu ahlil judi makarimu dukkanin girmama girmame ahlil judi na ma'abota kyauta tajamma'at sun tattaru ne fika a cikinka ya Rasulullahi, dukkanin wani makarimu manya-manyan al'amura na karamci, ahalar judi na ma'abota kyauta ta jama'a sun tattaru ne fika a cikinka Rasulullah. Faƙari ishta, hakika ya Rasulullah ka rayu askan nasi kai ne mafi kyautar mutane bal dumta akrama kai bari ma ka dawwama, dumta ka dawwama ma akrama kai ne mafi karamci. E bal dumta akrama ka dawwama kai ne mafi karamci. wani zai ce to tunda an ce makari ishta askan nasa hakika karayi kai ne mafi kyautar mutane zai ce watakila zai ce a to ai yanzu wai ya ji a shi a wurinsu tunda annabi ya tafi to yanzu ba za ka nemi abu a gurinsa ba sheshe ibrahim ya ce masa a'a bal dumta ya rasu ka da wa akrama kai ne mafi kyauta kar ka ji an ce a rayuwarsa ya ba da raƙuma ya ba da kaza ya ba da kaza ka ce to ai yanzu ya tafi shi ya ce a bal dumta ya rasula ka da wama akrama kai ne mafi kyautar mutane har yanzu annabi yana bayarwa eh mu kan muna so wanda ya ce shi a wurinsa ba zai bashi ba to amma dai mu da ya rasulahi muna so mun yadda da abin da shau ya gaya mana faqad ishta askan nasi hakika rasula ka rayu kai ne mafi kyautar mutane bal dumta akrama kuma ka dawoma kai ne mafi kyautar mutane mafi karamcin su to ya rasulullahi muna so ka bamu eh waji'tuka abdan ba ri'an mutashabbisan fa awlil tifatan qadiman ja'a mugrama muhibban faqiran sa'ilan ja'a sha'iran yajubu fayafi hada shayban wa mahrama a waji'tuka abdan ya rasulullahi nazo maka ni bawa ne bari'an wanda yake kaskantar da kansa yake tsayawa a kofar gidanka mutashabbisan ko ba wanda yake rataye da kai yake makalewa da kai baya rabuwa da kai fa aulil tifatan ya rasulullahi ka dan juyo ka kalli wannan bawa kadima wanda yake mai maka hidima ne ja a mugurama ya zo yana cikin bege ya rasulullahi ka dan juyo ka ka kalle shi radiyallahu ta'ala yace muhibban shi wannan masoyin naka a wannan baitin kamar yadda mun faɗa a wani karatunmu na baya shi wannan baitin shi kaɗai ya tattara siffofi guda bakwai wanda kowane ɗaya yakan sa mutum a bashi kyauta shehu radiyallahu ta'ala yace muhibban yace ya rasula na zo maka ni masoyinka ne shine muhibban ya rasula ni masoyinka ne kaga kana ba da kyauta masoyinka fakiran kuma ya rasula ni talaka ne ba ni da komai mabukaci ne kaga mabukaci ma akan taimaka mar a bashi sa'ilan sannan ya rasula na zo kuma ina roƙonka kaga wanda ya zo roƙe ka ko ko yana da shi ya roƙe ka ai zaka bashi ja'a kuma wannan masoyin naka sha'ira ya zo ne a matsayin sa na mawaki kaga wanda ya maka waka kaga shi ma zaka bashi kaga kar kai mamaki idan mawaka sun yi wa wasu wani mutum waka ya ba su manya-manyan abubuwa a zahiri an yi mutum waka ya ba da manya-manyan abubuwa kuma shehu ibrahim a matsayinsa na masoyin annaba an ba shi abu kana inkari sha'iran halin kasancewarsa mawaki ya jubul fayafi kuma yana keta dazuzzuka daga nesa yake yaya kake ga mutum ya zo daga nisan duniya zo gurinka to ya jubul fayafi ya keta dazuzzuka ne haza shaiban gashi ya tara furfura yaya kake ga tsoho mai furfura wa mahrama kuma ga tsoho ta cin masa sai da haɗa siffofi guda bakwai wacce kowace ɗaya ta fadanci ne kowace ɗaya in ka zo bara da ita akan ji tausayinka a baka amma shehu sai da ya tattara su baiti guda saboda tsabar gwaninta muhibban faqiran ya rasulullahi muhibban ni masoyinka ne faqiran kuma ni mabukaci ne a gurinka sa'ilan nazo ina roƙonka ja a sha'iran gashi nazo ni mawaƙinka ne ya jubul fayafi wanda yake yanke dazuzzuka ya taho daga nesa haza shaiban wanda ya tara furfurawa maharama da tsufa eh fa innaka kairan fa innaka kairun nasi min kairi ummatin ila kairi maulan qad da'auta mu'ammima fa innaka kairun nasi ya rasulullah haqiqa kai ne fiyayyen mutane min kairi ummatin wanda ka zo daga fiyayyar al'umma kuntum kaira ummatin ukhrijat lin nasi eh fa innaka kairun nasi haqiqa kai ne fiyayyen mutane min kairi ummatin daga fiyayyar al'umma ila kaira maulan kadda auta hakika ya rasulullahi ka kira mutane kayi da'awa ila kawir maulan su zo su bi fiyayyen ubangiji eh mu'ammima kuma kayi kira ne na gama gari ka kira kowa da kowa mutum da aljan fari da baki amma arsalnaka illa ka fatal linnas kenan bashirin wa nazira ya rasulullahi kayi kira ne na umumi wanda ya game jama'a gaba daya fasuttul wara abdallah ilahi shafi'ana liwal hamdi fi kaffaika a'ala wa a'zama fasuttul wara ya rasulullahi ka jagoranci halittu abdal ilahi abdal ilahi a matsayinka na bawan Allah shafi'a na macecin mu liwal hamdi tutar godiya fi kaffaika tana hannunka a'ala ita ce mafi daukakawa a'azama mafi girma eh shine liwal hamdi shine liwal hamdin nan a'ala wa a'zama shine wa min al-lil fatahajjat bihi nafilatan laka kenan a sai an yaba a saka rabbuka maqaman mahmuda wa a'la wa asama li zillika ya wil anbiya wa kullihim yaraka abal lil kulli awfa wa arhama li zillika ya wil anbiya wa kullihim yaraka abal lil kulli awfa wa arhama li zillika al anbiya wa annabawa li zillika sukan zo su fake ne a inuwarka al'ambiya wa annaba yawi suna fakewa ne lizillika a inuwarka dukkanin annaba suna zuwa su fake ne a inuwarka wa kulluhum kowanne daga cikin su ya raka aban yana ganin ka a matsayin uba lil kulli ga kowa aufa uban mafi cika alƙawari wa arhama kuma mafi jin tausayin ɗansa fajahun ka haza lam yabik an kadimihi fa kulli shafi'an bal ajirni takarruma fajahun ka haza fajahun alfarma e fajahun alfam alfarma ka haza kamar irin wannan alfarmar da ka samu ya rasulullah lam yadik ba za ta kuntata ba an kadimihi daga mai masa hidima wanda yake da irin wannan alfarmar to ai hadimin sa ya zama babba fa kulli shafi'an ya rasulullahi ka zama maceci na bal ajirni bar da ya rasulullahi ka bani mafaka ta karrama saboda girmamawanka ajirni dinnan daga juwar ne in an ce juwar shine kamar mafaka shine idan lokacin tun lokacin jahiliya kafin zuwan musulunci idan ana rigima da wasu mutane to sai ka samu wani mutum ya tsaya ma to in ya tsaya maka a cikin wani al'ummar zaka shiga kai duk abin da kake so ba mai taba ka ko wani ya ce to wa ya kawo wani cikin mu sai ka ce a wani na cikin jiwari na shine a yanzu aka samu bangaren diflomasiya ake cewa mafakar siyasa da alkur'ani ma ya zo sai tabbatar da wannan ka'idar cewa ko da mutane kuna gaba da su kuna rikici da su kuna gamaci ba ba kwa gamaci da su to duk lokacin da wani ya nemi izinin wani daga cikin ku sai wani daga cikin mutanen ku ya bashi izini to zai iya zuwa cikin ku saboda haka ko zamanin da ko lokacin da alkur'ani ya sauka sai ce wa ina hadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasfa kalam Allah mushriki kaga dai Allah ya ce wannan Qur'ani ya ce faqatul mushrikina kafatan kama yuqatilukum kafa ko yaki mushrikai gaba ɗaya kamar da suke yakar ku to wani zai shigo cikin ku kuma mushriki ne sai ya nemi izinin wani mutum daga cikin musulmai sai ya bashi wannan mafakar to shikenan zai izuwa cikin musulmi shi yasa Qur'ani ya ce wa ina adin minal mushrikina stajaraka idan wani daga cikin mushrikai ya nemi mafaka a gurinka wa ina adin minal mushrikina stajaraka fa ajirhu to ku bashi wannan mafakar hatta ya sama kalam Allah har ya ji zancen Allah la Allah ya ta jin ayoyi da hadisai har ya musulunta to shine juwar a baka mafaka irin su sayyidina Abubakar sun samu mafaka daga Ibn Dughunna shi ma akwai dai kisso shine masu tsawo sosai eh kisso shine masu tsawo shine juwar kamar dai a yanzu ne ake cewa mafakar siyasa a a diplomasiya idan mutum ya gudu wata kasa ya je neman mafakar siyasa to za a bashi mafaka kuma ba za a ba da shi wa kasar su ta masa wani abu ba sai an sa sharuɗa masu ƙarfi wanda sai sun cika wannan sharuɗan tukun a basu to laraba suna da wannan abin juwari ɗin bar a jirni ya rasu ka bani mafaka ta kan ruman saboda girmamawarka idza stawjabal quddamu itqam mu'ajjilan lada shaybi ahju inna itqi tahattama idza stawjabal quddamu idan masu hidima idza lokacin da al quddamu masu yin hidima istawjaba itqam suka wajaba a ‘yanta su mu'ajjilan ‘yanci magaggauci, lada shebi shi ne lokacin da suka yi furfura. Idan mutum ya taso tun yana da ƙarfi yake hidima a wani lokacin da ya girma, to ana ‘yanta shi, lada shebi. A to ina ga inna iski cewa ‘yanta na ta hattama shi ne ya fi zama wajibi, inda ni masoyinka ne mawaƙinka ne, har na taso tun ina yaro nake ma hidima har na tsufa, to ni ma ina ganin cewa za a ‘yanta na daga shiga wuta. Idan wani mutum saboda yana da karamci, za ka yi ta masa hidima in ka girma ya ware ka ya sallame ka ya ‘yanta ka, to ni ma na san hidimar da wa annabi tun ina yaro har na tsufa wannan hidimar za ta iya zama su dalilin da za a ‘yanta ni daga shiga wuta. Shi yasa inna iski ta hattama, kuma in ka kalla ko zamanin mu rayuwar mu kusan ana rayuwa irin wannan tsarin. Ma'aikacin gwamnati in yi wasu shekaru yana aiki sai a ce to a masa ritaya, ya ritaya kuma ya je ya huta. Ya ritaya ya je ya huta. shikenan a cikin albashinsa sai a yanke wasu abu kuma sai a rika bashi wani baya zuwa aiki amma duk wata gwamnati tana bashi wani abu saboda me saboda yayi hidima kuma yana zuwa ya kuma ya je ya huta to shine shobaran yace to tunda dai in wani mutum zaka masa hidima tun kana yaro bayan ka girma ya baka ya ji tausayin ka ya baka yanci to ni hidimar da nayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tun ina yaro har na girma to ina kyauta zaton ni ma za a bani yanci daga shiga wuta to shine wannan abin sannan kuma akwai wata fuskar ma da za a iya fassara baitin idan saujabal kuddamu idan masu hidima suka wajabci itkan yanci mu'ajjilan magaugauci a ju anna iski ta hatta ma to ina ganin yanci na shine abin da yafi zama wajibi abin da shobara yake nufi wannan aikin da yake yi na hidimar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda tun yana yaro yake wannan hidima har ya kai ga ya tsufa to kamar shau yana nuna maka cewa da a ce wani aikin yake ba hidimar annabi ba to da yanzu a yanta shi don hidimar annabi yake ne saboda haka ya zama babu yanci ba ba ranar da za a daina kuma wannan abun shawara da radiyallahu ta'ala nahu sun yi wata muhawara da shi da wani bature na faransa a cikin jirgin kasa shehu ya shiga jirgi zai tafi daga cikin tafiyoyinsa da yake na ɗaukaka addini sai suka da wannan baturen suna hira da baturen suna magana suna magana sai baturen ya mamakin ilimi da wayewa da sakafa ta shehu bara radiyallahu ta'ala nahu sai ke tambayin shehu yaya qualification ɗinka yaya qualification ɗinsa shine game da qualification shine kamar irin matakansa a ilimi yana jira shi Brian ya ce masa shi profesa ne ko shi kaza ne yana nufin shi tambayar da ya masa ya nemi shehu ya gaya mar qualification ɗinsa kamar ya ce ni profesa ne a ɓangare kaza ko ni dokta ne a ɓangare kaza ni ne kaza sai shehu ya ce a irin wannan karatuttuka naku na ajin ban yi su ba duk karatun ilimi na addini ne a hannun mahaifina buɗar bakin baturen da ke mahaukaci ne sai ce ai iyayenka sun cuce ka ba kai waɗannan karatukan ba yadda kake da ilimi kake da wayewa kake da gogewa kamar dai auka maƙala kenan a ce ba kai karatuka yana ganin to da yadda shau yake da ilimin nan da wannan gogewar da ya je irin makarantun zamanin nan kenan da yanzu su ne masu juya duniya da yanzu duk abin da za a kitsa da duniya ya an kitsa da su bai san kuma a lokacin ma hakan take ba shine sai shi yake cewa to ai da waɗancan ayyukan da na yadda ka ganna a tsofan nan da yanzu na tsufa ai da yanzu nayi ritaya yace yadda kaga shekarun nan nawa gani na tsufa nayi furfura ai da waɗancan karatuttukan nayi inda aikin gwamnatin ne ma da yanzu nayi aiki da nayi ritaya ƙarshe da yanzu ina gida daga ni sai rediyo ba zan iya amfanar kowa ba sai dai ina gida duk abin da yake akwai sai dai a rika kawo min labari yace amma kaga aikin da iyayena suka dora ni kaga duk da na tsufa kaga ban yi ritaya ba kaga har yanzu ina yi to anan sai baturen ya gamsu cewa eh lalle shehu ya fi shi gaskiya lalle yadda ga shehun nan ya tsufa inda profesa ma ya zama a wani fannin da yanzu yayi ritaya ya koma gida baya amfanar kowa amma tunda hidima ce ta addini ta hidima ta Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi an tsufa amma kuma ba a daina ba shine dai ina tsammanin Allah da wannan kissa za ta taimaka wajen gane wannan baitin idza stawjabal quddamu itkan mu'ajjalan lada shay bi ahju anna itki ta hattama shehu yake cewa inna iskita fa kulli rasulal alamina muhammadan fa inni kadimun asha fika muhayyama fa kulli rasulal alamina fa kulli ya rasulai ka kasance nawa rasulal alamina ya annabin talikai muhammadan mai suna muhammadu fa inni kadimu hakika ya rasula ni masoyinka ne asha fika muhayyama wanda in rayu a cikin ka ina mai dimaucewa a taituka sharkan ya rasula na zo maka sharkan lokacin ina saurayi summa kahala na zo maka lokacin da na zama gwarzo ina da shekara arba'in kenan da wani abu wa inna ni a taituka shekan ya rasula gashi yanzu na zo maka bayan na tsufa la ya zaru amma duk da haka dai bai gushe ba mutayyama yana gigicewa cikin soyayyarka ya rasulullah garami wata hayami garami begena wata hayami da imaucewa na wa wajadi da kunar zuciyata rufkati wannan sune ababen tafiyata duk inda ka ganni a cikin soyayyarka nake wa qad bata shi'ri haqiqa waqata ta kasance muharrama abar haramtawa an siwa ka ga waninka haramun ne a ga ina waka a wani mutum ba kai ba eh eh haramun ne a ga ina waka a wani mutum ba kai ba ya rasulullah eh in kaga kuma shehu yayi waka a wani mutum to alakarsa da annabi ne yasa ya masa waka eh ilaika wa illa farraka ibu lam tasir lisani ya dalqun fika wal kullu nuwama ilaika ya rasulullah zuwa gare ka nake tafiya wa illa idan kuma zan yi tafiya ba gurin ka zan zo ba farraka ibu ka rauka ko ka ce ayari lam tasir to kar ma sai tafiya in dai za a yi tafiya ba za a zo gurin ka ba to kar ma a yi tafiyar lisani ya dalkun harshe na sakakke ne fika a cikin yabanka wal kullu a lokacin dukkanin mutane nuwa ma suna tabarci imma ya zama cikin dare imma kuma yana ishara ce zuwa ga wata halara diganata wal ahya ruqudun wa lam yazal fuadi bi turbil hashimi mukhayyama diganata gana a gana wal ahya dukkanin jama'a ko dangi ruqudun suna tabarci wa lam yazal fuadi zuciyata bai gushe ba mukayyama ta je ta buga tanti biturbil hashimi a kasar annabi ba hashimin dangi gana a gana duk jama'a suna ta barci ni kuma zuciyata ta koma madina eh ukadibuhu bishi'ri bishi'ri wal qalami allazi yuqarribu aqsa ma ukinnu mutarjima ukadibuhu bil bishi'ri ukadibuhu ina magana da annabi sallallahu alaihi wasallam bishi'ri da waka wal qalami da alqalami allazi yuqarribu wanda yake kusanta aka sama ukinnu mafi nisan abin da nake boyewa a zuciyata mutarjima yana fassarawa su yawanci waliyai suna yin waka saboda waka ita ce take dan rage musu radadi kar mutum ya ga diwan nan ya tsammanin abin da yake cikin show Brian na sirrin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sani shi kadai ya faɗa a'a abin da zai za a iya faɗan shi aka faɗa ita wannan su irin wannan diwan da sauransu shehu radiyallahu ta'ala suna yin su ne saboda su dan samu saukin radadin abin da suke ji a zuciyarsu na soyayya eh shine biganata ina gana wal ahya dukkanin dangi ruqudun suna tabarci walam yazal fuadi zuciyata bai gushe ba muhayyama ta buga hima bi turbi bi turbil hashimi a ƙasa ta annabi ba hashimin dangi ukadibuhu bi shi'ri wal qalami allazi yuqribu a ƙasa ma ukinnu mutarjima buhu ina magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam bishi ta hanyar waka wal qalami ina magana da shi ta hanyar alqalami allazi yuqarribu wanda alqalamin nan shi yake kusanta aka sama ukinnu mafi nisan abin da na boye a zuciyata mutarjima yana tafassarawa e bi barrin wa bahrin qad ba'astu mada'ihi wa zal yawma ashdu wa zal yawmu ashdu fil hawa mutajamjima bibarrin wa bahrin qad ba'astu mada'ihi wazal yawmu ashdu fi fi fil hawa mutajamjima bibarrin gani a sararin daji wa baharin gani a cikin kogi qad ba'astu mada'ihi ina ta aiko yabona shine wani lokacin sai ganna a doron kasa shine bibarri kamar mutum yana kan mota ko keke ko mashin ko jirgin kasa ko doki shine bibarri wani lokacin sai ganna akan kasa doron kasa wa baharin wani lokacin kuma ganna cikin kogi kada ba astu madaihi ina ta aiko yabona ga annabi sallallahu alaihi wasallam wazal yawmu a yau kuma ashdu ina ta rera waka fil hawa a cikin iska shine cikin jirgin sama kenan mutajamjima ina kaiwa ina komowa. Ukaɗe buhu bil maddihi wahwa bi ɗaibatin wa inni aral baital aqiqal muharrama ukaɗi buhu bil maddihi wahwa bi ɗaibatin wa inni aral baital aqiqa muharrama ukaɗi buhu bil maddihi ina yin magana da annabi sallallahu alaihi wasallam bil maddihi ta hanyar yabo eh wahwa bi makkatin gashi alhali wahwa bi makkatin lokacin ina makka wa inni ganini a ralbaitul atika ina ganin ɗakin nan tsoho shine ɗakin ka'aba kenan wal yadawahu bil baitul atik bil baitul atika muharrama halin kasancewa ta na sa harami ko muharrama shi ɗakin ka'aban wanda yake mai alfarma ulahi zurkunaihi amasu muqabbilan ashammu makanan shammahul badru muhrima ukadibuhu ukulahiz rukunaihi ina mai kallon rukunaihi rukunin nan guda biyu shine rukunul yaman da hajarul aswad amassu ina shafan su mukabbilan ina mai sumbantar hajarul aswad ashimmu makanan ina shanshana gurin da shammahul badru wanda watan nan daren goma sha hudu shine annabi sallallahu alaihi wasallam shammahu ya shaki kanshinsa muhrima lokacin da ya sa harami. Bi zamzama fauƙal bi irimin baɗini makacin una shi duma da halha shimi mutara nima. A bi zamzama fauƙal bi iri min baɗini makacin una shi duma da halha shimi mutara nima. Bi zamzama gani a wajen ruwan zamzam, fauƙal bi iri gani a kan rijiyar ruwan zamzam, min baɗini makacin wanda take cikin makka. unashidu ina rera madahal hashimi yaban annabi ba hashimin dangi mutarannima ina mai rera murya bi multazimin wal muslimuna dawiyuhum bi zikirin wa takbirin taral kull ahrama bi multazimin wal muslimuna dawiyuhum bi zikirin wa takbirin taral kull ahrama bi multazimin gani a gurin da ake kiransa multazim wal muslimuna musulmi gaba ɗayansu da wuyuhum za ka ji ƙuginsu da rurin maganarsu shine irin ha ha wannan bi zikirin da wuyu shine kamar ƙarar mutane wannan yana magana wancan yana yi wancan yana yi shine kamar a ce da hausa a ce hayaniya ko ka ce rugugi ko ƙugin mutane wal muslimuna musulmi da wuyuhum rugugin maganganunsu sai ka je na tashi bi zikirin sai ka ji wasu suna zikiri wa takbirin wasu suna takabbarbari tarar kulla za ka ga kowane mutum ahrama ya shiga cikin harami ya sa harami. Famalli bi ilmamin bi ɗaibata bin naƙa, muƙarri rasulan ja a kiran muƙaddama. Famalli waye zai taimake ni bi ilmamin in samu na isa bi ɗaibata zuwa ga Madina. Bin naƙa na je gurin da ake kiransa wadin naƙa. Maƙarri rasulin, maƙarri wanda nan ne gurin zaman rasulin wannan babban manzo ja a kairan da ya zo a ƙarshe muƙaddama kuma abin gabatarwa shi ya zo a ƙarshe amma shi aka fara naɗawa mara da aminillahi markazi ahmadin bihan tasarar islamu alawa afkama mara da aminallahi wuri ne na kaiwa da komowan amintaccen Allah markazi ahmadin ita Madina markazi Ahmadi ita ce matattar sirrin Annabi sallallahu alaihi wasallam biha a cikin Madina ne in tasaral islamu aka taimaki musulunci a'ala musuluncin ya ɗaukaka wa afkama kuma musuluncin ya bunƙasa duka a Madina ne biha zalla jibrilul aminu muwaziban wa mustaqdaman fi sha'ani man ja'a muqtama bi hadzal jibrilul aminu muwaziban wa mustaqdaman fi sha'ani man ja'a muqtama biha a madina ne jibrilul aminu jibril amintaccen Allah zalla ya zauna e muwaziban yana mai nacewa gurin e muwaziban in an ce wazaba shine kamar naci kai abu yau kai gobe kai da safe kai da rana kaga lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan jibril kusan kullum yana madina har ya je ya dawo shine biha a madina ne zalla jibrilul aminu jibril amintaccen Allah zalla ya zauna muwaziban yana mai nacewa a gurin a wani bugun kuma sun ce muwazzafan muwazzafan ma'ana wanda aka ɗauke shi aiki muwazzaf shine kamar wanda aka ɗauke shi aiki aka ba shi ofis to shine to in ka ce bi hazar jibril aminu muwazzafan a madina ne jibril aminu ya zauna muwazzafan ya aka ba shi aikin yi ya zauna aka masa ofis a madina aka ba shi aiki ya zama ma'aikacin annabi kenan sallallahu alaihi wasallam wa mustakdaman kuma Jibril ya zamto mai hidima shi ma nan wa mustakdaman eh wa mustakdaman ya zama mai hidima ismu fa'il kenan ba wa mustakdiman ba in an ce mustakdaman ya zama ismu fa'il ma'ana shi Jibril ya zama mai yin hidima in aka ce mustakdiman kuma ya zama ismu maf'ul ma'ana Jibril shi ake wa hidima kaga da dal din da fatahar ya fi kyau dal in ya fataha Jibrilin shi yake hidima in aka sauke kisra ta ko dal din kisra ta koma kasa jibrilin shi ake wa hidima to kaga ai wa mustakdama jibrilin dai shi yazo yake hidima din mustakdaman dal din da fataha fi sha'ana cikin sha'anin manja a muhtama wanda yazo cikamakin annabawa alayka salatullahi summa salamuhu min al-abd ibrahima shauqan wa magrama alayka salatullahi salatun Allah tabbata gare ka ya rasulullah summa salamuhu aminci Allah tabbata gare ka ya Rasulullah min al-abdi Ibrahima wannan salati da taslimin yazo maka min al-abdi Ibrahima daga bawanka Ibrahima shaukan dan bege wa magrama shaukan dan shauki wa magrama da bege alayka salatullahi summa salamuhu qawiyu raja'in bal atamu tasallima alayka salatullahi salatan Allah tabbata gare ka ya Rasulullah summa salamuhu aminci Allah tabbata gare ka Rasulullah fa farrij kurubal muslimina ka yaye bakan cikin musulmai wa ammi ma gaba daya afwan na tsallake baiti daya qawiyyu raja'in nazo da tsammani mai karfi bal ata mutasallima kai bari ma nazo ina sallama maka ya Rasulullah eh mutasallima nazo ina mika wuka da fata ko a ce kai da fata ko wuka da namaka shine mutasallima nazo dai ina mai sallama maka komai lamari da na mika mai rasulullah alayka salatu llahi summa salam fa farrij kurubal muslimina salatan Allah da gaisuwa Allah tabbata gare ka rasulullah fa farrij kurubal muslimina Allah ka yaye bakkan cikin musulmi gaba daya wa ammima kuma ka wannan wa ammima gaba daya kurubal muslimina bakkan cikin musulmi wa ammima gaba daya alayka salatu llahi salatan Allah tabbata gare ka rasulullah summa salamu aminta Allah tabbata gare ka rasulullah wa minka iyabil mustafa alkaunu mukrama wa minka iyabi iyabi dawowa ta wa minka yana gare ka mustafa alkaunu mukrama eh mustafa alkaunu ya zababban halittar Allah mukrama wanda yake abin girmamawa eh dawowa ta zuwa gare ka ne in naje ma dawowan zan sake alayka salatullahi summa salamuhu salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata gare ka rasulullah wa minka iyabi a fayurzaku wafdi minka auban wa maganama fayurzaku wafdi ka azurta ya Allah albarkacin wannan salati fayurzaku a azurta wafdi jama'ata shine tawagata auban minka su samu dawowa gurinka wa magnama kuma su dawo su da ganima su ci riba a in ban manta ba dai wannan sayyidul kalbin kusan diwani ne na karshe karshe kaga tunda yace fayurzaku wafdi a azurta jama'ata ko tawagata to kaga kaga dai alamu kenan tafiya ta yi tafiya kenan alayka salatullahi summa salamu salatin Allah da gaisuwa Allah tabbata gare ka ya rasulullah ma qala mugulamun matakar mai bebigiya ce a daifin sara shin mafarki ne yake zuwa min am anna rakbiya ko kuma ba mafarki nake ba da gaske ne anna rakbiya cewa ayari na yamma ma sun nufi annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam